أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu was sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo wato da juna wannan shine darasin mu kenan ko zaman mu na ɗari da goma wato sha tara kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda masu bibiyar mu suka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihima wa rahimallahu jami'al muslimin to madalla eh za mu tashi ne a mas'ala ta 469 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce idza kana al-muradu idan ya kasance abinda ake nufi bi hadha ta'qit ta'qit mun ce sanya lokaci an gane ko sanya abu kamar alama ta lokaci ta aqit mun yi bayani kan darasin da ya gabata dawamul khulud ana nufin dawwama dauman la akhira lahu dawwama wadda habbata da iyaka da anka ce yan wuta khalidina fiha ma damatis samawati wal ard su ma yan aljanna anka ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ard sai dai yan aljanna sai anka ce ata'an ghayra majdud amma nan da aka zo na wajen yan wuta khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sha a rabbuk dukkan su an ce illa ma sha a rabbuk amma na 'yan aljanna an ce a ta'an ghaira majdud abu ne wanda ba zai yanke ba to kaga suna 'yan aljanna an ce ba zai yanke ba kenan babu iskali a wannan wuri amma kuma fa kaifa yasihu al-istithna'u fi qawli ya za a yi inji malam a yi istithna'i togewa a cikin fadar Allah subhanahu ta'ala illa ma sha a rabbuk sai kuma abinda ubangijinka wato ya so kenan kaga nan 'yan wuta su an ce ma damatis samawati wal ard malamai ko waɗanda suka ce abinda ake nufi har abada a aqidat ahlus sunna wal jama'a an gane ko to yanzu kuma sai aka ce ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk na yan aljanna babu iskali an ce an ghaira majzub na yan wuta kuma aka ce illa ma sha'a rabbuk to kuma shi ku ba a ce ghaira majzub ba ba a ce abu ne wanda bai yankewa ba an gane ko sai an ka ce inna rabbaka fa'alun lima yurid duk da yake a wajen ƙira'a wa amman ladina su'idu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta su'idu sauran kuma sun karanta sa'idu su'idu kamar ma'ana an ba su rabo sun yi arziki Allah ya ba su sa'idu kuma sun samu arziki sun samu rabo inda Allah bai ba su ba da ba za su samu ba ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara wajen fassara da kuma wajen ba da ma'ana to kenan da an ka ce illa ma sha a rabbuk kenan yan wuta nan sai zaman tutu ai an ce sai abin da Allah ya so ya za a yi da su kinan tana yiwa a fita malam ya ce kulna za mu ce qalar farra'u farra'u ya ce wani malamin lughan ya kira farra illa huna bi ma'ana ghairu wasiwa sun sa sawiyun amma ina ganin siwa ne wato ya din ta shigo ne ghairu da siwa kenan shi a wajen shi illa tana wakiltar ghairana da siwa fa ma'anahu an ce ghaira fulan ko siwa fulan ai an toge shi yace fa ma'anahu ma'anar wannan a wajen Imam al-Farra khalidina fiha suna masu dawwama ma da matis samawati al-ard mutukar sammai da sammai da kasai suna nan siwa ma sha Allah sai abinda Allah ya so min al-khulud na tabbata wa ziyaratu da ƙari sai Allah ya ƙara musu fa ka'annahu qala khalidina fiha za su dawwama a cikin ta qadra muddati dunya gwargwadon kenan duniya tunda khalid ma da matis samawati al-ard kenan yana nufin kamar sammai da kasai na duniya gwargwadon shekarun sammai da kasai na duniya ghaira ma sha Allahu amma banda abin da Allah ya so mini ziyarati na karawa alaiha gare ta ila ghairi nihayatin wanda ba ta da iyaka sai Allah ya kara shi kina wannan sai ya nuna babu da iyakar har yanzu tunda an ce shekarun duniya shekarun duniya nawa shekara sammai da kasai suka yi to bayan wannan kuma sai a ƙara abin da aka ga dama kidan da ka gare babu ƙarshe wa hadhal wajhu malai yace wannan fuska innama yasihhu tana ingantuwa ne idza kana al muradu idan ya kasance abin da ake nuhi samawati dunya sammai na duniya waɗanda aka rayu a tare da su kina anan duniya wa ardaha da kuma kasai na duniya qala ibn qutayba ibn qutayba yace shi ma wani malami ne wanda yake na da bincike a dibi ne kuma yana wani lokaci aiki cikin littattafai na wato shari'a yana da littafi wato ta'wil mushkil qur'an kuma yana da littafi ta'wil mukhtalif al-hadith ɗaliban ilimi za su diba kuma su nemi littafan da an kai tahqiqin su an kai takhrijikin atharkin su saboda su ƙara amfanuwa malam yace wa mithluhu kenan qala ibn qutayba ibn qutayba yace wa mithluhu fil kalami irin wannan usulubin kenan cikin magana qauluka kamar kace la uskinannaka fi hadhihi dar zan sauke ka a wannan gida ko zan zaunar da kai a cikin wannan gida haulan shekara ɗai illa ma shi'itu sai kuma abin da na ga dama yuridu siwa ma shi'itu an azidaka alal hauli sai abin da so na ƙara maka akan shekara kina ma yana ga an ƙara ma shekara ɗari in suna yiwuwa an gane ko asani ko kuma tana yiwa abin da so na ƙari in baka gidan ma gaba da in ce to ka zauna shi kenan malam yace asani na biyu annahu istithna'un istithna'i ne togewa ko togaciya la yaf'aluhu wanda Allah ba zai aikata shi ba kama ta qulu kamar yadda mutum yake cewa la ahjurannaka wallahi zan kaurace maka illa an ara ghaira zalika sai in na ga wani wannan kina abin da kake yi mini duk da yake kauracewa in babu wani dalili na shari'a haramun ce a musulunci musulmi ya kaurace musulmi fiye da kwana uku sai in dai kauracewa ce don addini mutumin da yake ya zamanto yana sabon Allah shan giya ko abin da ya kama da haka kana iya kaurace mishi duk da yake ba kafirtar da shi za ka yi ba kuma kuma in ya maka sallama ba za ka ce abin nan ba amma sai ka kaurace mishi da al'amuransa kowa ya je ya harkokinsa ina fata an fahimci ni sai kauracewa da shari'a ta yadda da ita ita ce ake yi kamar yadda kuma Allah ya umarci waɗanda sun kai abin nan ki zuwa wajen yaƙi na tabuka a kaurace musu har zuwa wani lokaci wanda hadisi ne yana nan cikin sahih muslim kadiba hadisi na ka'ab bin malik kuma kadiba cikin karkashin suratul tauba kadibi littafan da suka kawo hadisi a karkashin wajen laqad taballahu ala nabiyyi kaga kissoshin da hadisan da bayanai gaba daya to kenan ba kauracewa irin wannan ta duniya ba yanzu wadda kowa yana kaurace ma wani ba wani dalili sai dan waɗansu abubuwa waɗanda ba su taka kara son karya ba wani ma zaka iske ya kaurace ma iyayen shi wal iyadu billah la ahjurannaka illa an ara ghayra zalik eh in mun ce ya kaurace musu ba muna nufin in mushrikai ne ya kaurace musu ba matsala ba ce sai ya nisance su ya kyautata musu amma idan ya kaurace mutum zai ka iske iyayen shi na gari ne amma ya kaurace musu saboda suna hana shi fasadi da banna bayan ƙasa Allah kai mu tsari la ahjurannaka illa an ara ghayra zalik zan kaurace maka sai in naga wani wannan to kenan malam ya ce wa azmuka in ji shi ibnu qutayba koko amsar da malamai suka bayar wa azmuka ala hijranihi abadan kana rufin zaka kaurace mishi har abada wa huwa ma'ana qaul ibn abbas radiyallahu an in ji malam malam wanda mai wanda littafi ya ce shine ma'anar yadda an ka fassara maganar ibn abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu an turjumanul qur'an illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so wa qad sha'a an yakhludu fiha ya so su dawo ma a cikin ta Allah kai mu na tsari qala zajjaj wani malami da ake kira zajjaj malamin lugani shi ma kwarai da gaske shi ma yana ma alqur'ani aiki akwai ma'anin nahau da yayi wasu da tafi da ake kira ma'anin ma'anil qur'an kana iya neman su ma'anil qur'an ma'anil qur'an don ka fa'idantu da irin abin da suka suke dauke da shi na fa'ida wa fa'idatu hadha al-istisna abinda a fa'ida wannan togewa i'lamuna sanar da mu annahu law sha'a da Allah ya so Allah yukhallidahum ba zai dawwamar da su ba lama khalladahum bai dawwamar da su ba walakin nahu ma sha'a sai dai shi Allah bai so ba illa khuludahum sai dawwama su kenan ko sai dawwamar da su dan a nuna maka cewa ba wanda isa tilastar da Allah yayi wani abu shi yasa ma a ƙarshen aya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid anan cikin suratul hud can kuma cikin suratul buruj fa'alun lima yuridu dan kan mai har da yasa tsammanin wata aya ce an ka kawo da babu cikin alkur'ani a shi inna rabbaka fa'alun lima yurid a cikin suratu hud yake shi ko fa'alun lima yurid cikin suratul buruj ne athalithu amsa ta uku da anka ce illa ma sha rabbuka sai an Allah ya so yan wuta ba za su dawoma ba to wace amsa malamai suka bayar akan wannan duk da ke kuma dawoma za su yi malam yace annahu istithna'un li zamanil ba'th wal hashr an toge ne daga lokacin da za a tayar da mutane wal hashr da lokacin da za a gaggaba su a kora su an gane ko wal wuqufi da lokacin da za a tsayar da su lil ardi da a bijiro musu da ayyukan da suka aikata wal hisab sannan kuma ai musu hisabi ko lil ardi bayan a bijiro musu da ayyukan kuma a bijiro musu da wutar jahannama don Allah ya ce wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda ko kuma a bijiro da suka kareta gaban mutane kuma duk yana daukar wannan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim kidan duk arda dai wannan yana iya daukar wannan bijiro musu da ayyukan su bijirowa da jahannama an gane ko sannan kuma bijirowa da makaryata ga suna ana kallon su duk dai al'ardu na bijirowa ce yace to fa innal ashqiya'a malam yace to su marasa arziki wasu ada'a da waɗanda suke masu rabo fi zalika zamani kullihi a cikin wancan zamanin gaba ɗaya laisu fin nari wala fil janna ba su cikin wuta ba su cikin aljanna kenan sai zamanto da an ka ce khalidina fiha ma da matis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai lokacin da Allah ya so ba za su shiga wuta ba to kafin ai hisabi Allah ya so ba su shiga wuta ba lokacin da suna cikin kabari Allah bai kai ba cikin wutar jahannama suke ba duk da ke akwai connection tsakanin su da wutar jahannama wal iyadu billah an gane ko almuhimmu dai wannan lokacin an cire shi ne kafin a sa su cikin wuta shine lokacin da ake nufin illa ma sha Allah arrabi'u amsa ta hudu malam yace annama bi ma'ana man an gane ko ita ma nan bi ma'ana man wani lokaci ma tana zakkuwa bi ma'ana man a cikin yaren larabci an gane ko amma sai an tabbatar da haka kamar yadda mamman maryam ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ma fi batni wasu sun kace man fi batni domin dan adam ne fankihu ma taba lakum min nisa wasu sun kace ma taba lakum sifa ce ta mata ake nufi wasu sun kace a ma taba lakum man tabat lakum an gane ko sai an ka kawo ma duk da yake kuma shi ma wurin man ana iya kawo ma wani lokaci inda Allah subhanahu ta'ala ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba zaka samu cikin dabbobi Allah ce minhum man yamshi ala batnihi akwai wanda ke tafiya akan cikin sa kamar maciji kaga kuma shi bai da hankali gaira akil ne ba a ce mai ma ba sai an kace man wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa guda biyu dan adam na ciki kuma biri na ciki wa minhum shi ko biri baya da hankali wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda ke tafiya akan hudu to za mu iya cewa dan adam ana cewa yana tafiya akan hudu ina rarrafe nan gairo akilin na to amma kuma jaki da kuma raƙumi su kuma wanda lokaci su babu lokacin da suke abin nan almuhimmu dai wani lokacin akwai munasaba da take sa a yi amfani da man a wurin ma ko ma a wurin man a cikin yaren larabci amma sai an samu dalili ingantacce kwakwara to shine malam yace to annan ma bi ma'ana man wasu malamai suka ce ma bi ma'ana man man ake nufi wal mustathna man yadkhulu an-nar min al-muwahhidin wanda an ka toge da an ka ce illa ma sha rabbuk kina ana nufin illa man sha rabbuk wanda za a toge man yadkhulun nara wanda zai shiga wuta minal muwahhidina waɗanda suka kakade ta Allah ba su yi shirka ba fa yu'azzabu za a azabtar da su bi qadri dhunubihi ko za a azabtar da shi shi mutumin bi qadri dhunubihi gurgurun zunubinsa thumma yukhraju minan nar sannan za a fitar da shi daga cikin wuta wa yadkhulul janna zai shiga aljanna wa hadha alwajhu wannan fuska yahtassu bil istithna'i min al ashqiya malai ce to wannan sai zamanto istithna'in da an kai zai koma ne zuwa ga al'ashqiya waɗanda ba su da rabo kawai ake nufi faqat su kadai tunda su ne za a samu wanda zai shiga wuta a fitar da shi ina fata an fahimce ni an gane ko kenan ba zai shiga cikin su a da'o ba domin su yan aljanna ba za a fitar da su ba la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin ina fata an fahimce ni an gane ko to to shi ne abinda wato malin ya kawo. To, malin ya tafi cewa kuma akwai amsa ta biyar da an ce illa ma sha rabbuk. Alkhamisu annal mustathna zamanu kauni ahlil arafi al araf qabla dukhulihim al janna. Ana nufin lokacin da zaman annal mustathna abinda aka kore zamanu kauni ahlil arafi al araf lokacin da yan araf suke akan araf wato dutsen araf ko kuma wato tozon la'araf qabla dukhulihim aljanna kafin su shiga aljanna wa hadha alwajhu bayan ce wannan fuska yaktasu bil istithna'i min as-su'ada to anan ko za a danganta shi zuwa ga wato togewar za ta koma ne zuwa ga masu arziki li'annahum lam yadkhulun nar domin ba su shiga cikin wuta ba li'anna masirahum ila al-khulud domin makomarsu tana koma ne zuwa ga dawwama fil jannati a cikin aljanna kenan sai zamanto as-su'ada suna nan ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai abinda Allah ya so su in mutanen araf dama wannan lokacin ba a kai su aljanna ba to Allah ya so wannan lokacin ba za su zama cikin aljanna ba kinan sai zamanto yana koma ne zuwa ga as-su'ada kinan aminan sa'id fa minhum shaqiyyun wa sa'id to shi sa'idun shine ake zance mutum mai arziki ko jama'ar da ke da arziki za su dawwama a cikin aljanna illa ma sha rabbuk sai lokacin da Allah bai so su dawwama ba kenan su ne yan tozon la'araf ko yan dutsen araf waɗanda za a kai su daga baya tau amsa ta shidda as-sadisu amsa ta shidda da an kace illa ma sha rabbuk sai abinda Allah ya so annahu istithna'un min al-khulud fi azabin nar wa min al-khulud fi na'imil janna wadansu sun ce sun tafi cewa an toge ne min khulud min al-khuludi daga togewa ce daga dawwama fi azabin nar a cikin azabar wuta wa min al-khulud kuma togewa ce fi na'imil janna daga ni'ima ta aljanna yace al-ashqiya'u la la yukhladuna ko la yakhluduna fi azabin nar an gane ko yan wuta su ne marasa arziki kenan al-ashqiya la yakhluduna fi azabin nar ba su da goma a cikin azabar wuta bal yu'azzabuna za a yi musu azaba bi zamharir abin da ake kira zamharir zamharir tana yawa iska wanda yake mai tsananin sanyi to wani zai cewa to ya za a yi a ce kuma la yadhuquna fiha bardan wala sharaba an ce kuma ba za su samu bardan ba wala sharaban kuma a ce akwai iska mai sanyi ko a ce iska ne mai zafi ko kuma a iska ne mai sanyi amma ba za su ji sanyinsa ba domin idan zafi ya yi tsanani aka kawo sanyi shi ma wani nau'i ne na azaba dan mutum na son wannan ya ɗauki kamar kwalba ya zuba mata ruwan sanyi mai glass sai ta ɗauki sanyi kwarai sai ya ɗauki ya sa ruwan zafi yanzu na ganin ta fashe fas ina fata an fahimce ni idan sai zaman to la ya zuƙo na fiha bardan na ana nufin za su samu sanyi ba sanyi irin na ni'ima an gane ko ko kuma ya zaman to zama hariri iska ce mai tsananin zafi an huta to wannan iskan mai zafi wa ghairuhu min anwa'il azab wanda yake nau'uka da da wani sa wanda ba shi ba nau'uka na azaba si wannan ba wuta bace wa huwa sakhatullahi alaihim yana daga cikin hushin Allah akan su fa huwa ashaddu ya fi tsanani kinan sai ya zamanto da an kace illa ma sha Allah ba ana nufin ba sai a sai lokacin da za a ba za su dawwama a cikin wuta ba sai dan wani lokaci da ake iya yi musu wato a dan jawo su daga wani wuri daga wuta a kawo su wani wuri waɗanda za a fesa musu wannan iska ɗin wannan shi ne abin da su malamai suka tafi akan shi malam ya ce wa kazalika su'ada su ma 'yan aljanna lahum suna da siwa na'imil janna wani abu wanda ba ni'ima ta aljanna ba ma huwa ajallu minha wanda ya fita wa huwa ziyadatu allati wa'adahumullahu ta'ala ita ce ƙari wanda Allah ya musu alƙawali iyaha da shi bi qawlihi ta'ala da Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna da aka fassara wa ziyada kuma da ƙari wa ridwanullahi shine yarda Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato a cikin suratul tauba kenan wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minat Allah ya mu'minai maza da mu'minai mata alƙawlin jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta ko suke gudana a ƙarƙashin bishiyoyinta da kuma benayenta khalidin fiha suna masu dawoma a cikinta wa masakin tayyibatan kuma Allah musu alƙawlin gidaddaji ko gidaje waɗanda suke tayyiba wato masu kyau fi jannatin a cikin aljanna adnin tadawwama adnin tadawwama daga adana ya adinu idza aqama abinda ya tabbata daga nan aka samu ma'adani domin abu ne wanda yake ya tabbata a cikin ƙasa al-ma'adin da larabci wa ridwanun min Allah yarda ta Allah akbar ita ce mafi girma aya ta 72 ma'ana akbar min aljanna tafi aljanna girma domin da aljanna ce za su samun tabbata shi yasa ma a cikin hadisi da ya zo Allah zai tambaya aljanna ko akwai abin da suka so suke nuna cewa duk Allah ya musu komai sai Allah subhanahu wataala ya musu akwai abin da yafi zai ba su yardarsa ba zai fushi da su ba domin da yarda Allah ne za a tabbata a cikin aljanna kuma nan wa ridwanun min Allah akbar ana nufin yarda Allah ta fi girma daga aljanna sabanin kuma inda ake cewa wala zikrullahi akbar zikiran Allah ya fi girma waɗansu suna tawilin irin wannan su ce a'a ai zikiri yin zikiri ya fi sallah ma in ka daina yin sallah kana yin zikiri ma ai Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar sun kace to kai ji zikirin Allah ai ya fi sallah kidan ma a daina yin sallah wanda kuma wannan ilhadi ne na abin nan juyar da na soshi ba inda ake bukata ba da zikirin Allah ya fi sallah da annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci hakan gashi da aka sauka da alkur'ani ya daina yin sallah amma har ya mutu abu ma na karshe da ya mutane wasiya da shi as-sala as-sala as-sala da haka wannan tahrifi ne kuma abu ne wanda yake da muni karshen ba sai a zo a daina yin sallah kuma a daina yin ma zikirin a baci gaba daya da haka da an ka ce wala zikrullahi akbar ana nufin zikirin Allah ya fi sallah ba ana nufin ya fi sallah ba don ita kanta sallar zikiri ne kuma ana yin ta ne don tuna da Allah sai ka ce to ai shikenan ma in ka tuna da Allah ba sai kai sallah ba don Allah ya ce aqimi salata li zikri a'a ita kanta sallar tunawa ce da Allah sannan kuma zikirullahi ana ambaton Allah ne a cikin sallah ana karanta alkur'ani shi ma zikirin ne ita ma sallah nau'i ce na zikiri amma na akbar waɗansu malamai suka ce a ambaton da Allah zai yi ma ya fi ambaton da za ka yi ma Allah domin ya ce fa in zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairun minhum an gane ko kenan shine ambaton da Allah zai yi maka ya fi wanda za ka yi ma Allah ko kuma wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi sallah girma ta fuskar faɗin ma'ana domin ita sallah nau'i ce na zikiri amma kuma zikiri bai tsaya akan sallah ba ana yin zikirin Allah ko akan tafiya fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum da sauransu to da haka dai wannan shine tafsiri sahihi ingantacce kan mutum yaje ya dauki wata gurgo fasara yaje ya halaka kansa Allah kai mu na tsari malam yace to daga cikin abubuwan da suke nuna cewa abinda ake nufi da shi yan aljanna wato ana nufin suna da wata ni'ima illa masha Allahu din nan suna da wani abu wanda Allah ya so wanda ba aljanna ba ma ƙari daga ciki bayan ya kawo wa ridwanu min Allah akbar malam yace wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala wa qawlihi ta'ala da fadar Allah su madaukakin sarki fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun an gane ko a wata qira'a ma ukhfi lahum fala ta'lamu nafsun ba wata rai wadda ta san ma ukhfiya lahum abinda aka boye musu ko ma ukhfi lahum abinda nake boye musu sai da mutu fi'ili mudari ne yana nufin yanzu da zuwa gaba amma ma ukhfi abinda aka boye musu lahum su yan aljanna min qurrati a'yun na abinda ke sawa farin ciki da farin rai suratul sajada aya ta 17 malin yace fa huwa al muradu bil istithna sai da mutu shine abinda ake nuhi illa ma sha rabbuk wa ya'd wa ya'd wato ya'didu hadha al wajh abinda yake karfafa wannan fuska ta fassara malin ya ce ƙauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ba da zikirin istithna bayan Allah ya ambaci togewa ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka yana aikata abin da ya ga dama kina abin da ya so karawa zai kara a wajen azabar yan wuta wa qaulihi eh wa qauluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ba da zikirin su'ada bayan ya ambaci su kuma masu arziki ata'an ghaira majzuz baiwa ce ni'ima ce da za a ba su gaira majdud wadda ba za a yanke ta ba jazza shine wato ya yanke abu kamar yadda ake yankan abin girbin abin noma nan majdud abin da dai ba zai yanke ba suratu hud aya ta 108 yace ya'ani annahu yaf'alu bi ahli nar ma yuridu min anwa'il azab zai aikata ga yan wuta irin nau'uka na azaba da ya ga dama waɗanda koda ba ku san su ba kenan bai koda fi faɗa muku ba wa yu'ti ahlal jannata kuma Allah zai ba yan aljanna anwa al-ata abubuwa na baiwa allazi lan qita lahu wanda baya yankewa fa ikhtilaful maqta'aini malam yace saba ma al maqta'aini jumlolin da anka kawo yankaki guda biyu shine maqta'aini nan ba ana nufin abin da aka yanke ba jumloli guda biyu yu'akkidu yana karfafa cewa sarfa istisna za a juyar da togewa ila ma zakarna zuwa ga abin da munka ambata fata'ammal ka kalla da kyau kayi taka tsantsam kayi hattara kaifa yufassiru alqur'anu ba'dahu ba'da yadda ƙur'ani yake fassara sashen alƙur'ani ke fassara sashi kakka je ka fassara alƙur'ani da abin da ba shi ba ka je kai banna wanda kuma dole ɗaliban ilimi sai an dage wajen neman ilimi an dage wajen sanin yadda ake amfani da ƙa'idodi ƙa'idoji na ilimi sannan a samu dacewa to wannan shi ne abin da malam ya kawo kaga sai da ya kawo maganganu ɗai ɗai ɗai ɗai har guda wato shida a ƙarƙashin wato wannan aya ta haka muna kira ga ɗaliban ilimi a rinka dagewa wajen bincike kan matsala da sanin kuma ƙa'idodin ilimi kafin a yi magana idan baka san wani fanni ba kai magana kan wannan fannin an gane ko ka je ka ɗauko kanka abin da ya fi ƙarfin ka kuma ko da zaka magana kan fanni ya zama to ka sani ko ko abin da ka sani cikin fannin ka tsaya bakin nan kada ka wuce sanin ka je ka ɗauko abin da ya fi ƙarfin ka to wannan shi ne abin da wato malin ya kawo a ƙarƙashin wato wannan mas'ala tun daga mas'ala ta ɗai har zuwa wato amsa ta ɗai har zuwa amsa wato ta shidda game da abin da ya shafi abin nan amma kafin mu koma cikin littafi ɗaya ɗin shi ma ya kawo wannan ayar da an ka ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai san abin da aka boye ma yan aljanna na wato farin ciki to alhali kuma Allah ya bamu labarin abubuwan a cikin aljanna jin daɗi wa fakihatin mimma yatakhayarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun kuma can cikin suratul safat yace ulaika lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne kuma yace kuma babu wanda ya san shi to kaga za a iya samun matsala dalibi ilimi wanda bai fahimci alqur'ani bai zo ya afka cikin matsala a nan da ake nufin babu wata rewa da san abin da aka boye musu malamai suka ce nan ko dai ya zamanto babu rewa da san abin da aka boye musu bayan abin da Allah ya sanar da ku kina abin da aka baku labari cikin Qur'ani bakin shi kuka sani a babu wata rewa da san sauran shi da abin da ake nufi ko kuma ya zamanto a'a babu rai wadda ta san hakikanin abin sai wadda Allah ya sanar da ita domin a yanzu labarin abin aljanna da kake ji amma yana ina ai baka sani ba to tunda baka san shi ba ai baka san hakikanin shi ba labarin shi ne kawai kake ji sura ne ka ji shi yasa wadansu malamai suka juyar da shi zuwa ga wannan da an ka ce kuma ma'lum ma'lumun kun sani gwargwadon sanin da Allah ya sanar da ku rizqun ma'lumun ne gwargwadon abin da kuka sani Allah ya sanar da ku sauran kuma ba ku san shi ba saboda Allah bai sanar da ku ba Allah ɗaya san shi shi yasa zamanto ma'lum wanda a boyayye ma'lumun ne inda Allah an gane ko kuma wanda an ma'lumin inda kun to Allah ne ya sanar da ku kuma sanin da kuka mishi ba ku kai irin sanin Allah subhanahu wataala ba don haka dole wajen fassara alkur'ani ɗaliban ilimi sai an tafi wato a hankali a bi mas'aloli na ilimi a hankali don saboda a samu fahimtar su da kyau to yanzu sai mu je zuwa ga wato mas'ala ta gaba a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shi ma malam ya kawo wannan wato mas'ala a ƙarƙashin mas'ala ta 92 a wannan aya ta 107 zuwa aya ta 108 mala yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala khalidin fiha suna masu dangoma a cikin wato wuta kenan ma damati samawati wal ard matuqassam mai da kasai suna nan sun dawwama kenan malam yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda ake hada waɗannan ayoyi bainahu wa bainal ayati allati yuzannu ta'aruduhuma ma'ahu abinda ake zaton wannan ayar za ta ci karo da waɗannan ayoyi yuzannu za a yi zaton ayoyin za su ci karo da juna kenan ma'ahu tare da wannan nassi din ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce khalidina fiha wato suna masu dawoma a cikin tafi suratul an'am a cikin suratul an'am wanda a mas'ala ta 211 a cikin wannan littafi malam ya kawo wannan bayani yace wasa ya'ti lahu insha Allah ziyaratu idah kuma za a ƙara bayyana shi fi suratul naba'i a cikin suratul naba kenan da malam yayi abin da ake kira ihala an gane ko cikin suratul naba'i kenan inda yace labithina fiha ahqaba to amma da yake mu muna karatu ne wani lokacin sai muga in muka ce haka nan wani zai zama to an bashi abin a gutsare ne ba zai iya fahimta ba to amma sai mu koma a cikin waccan mas'ala wato ta suratul an'am sai mu ga menene malam ya kawo don saboda ya zama to akwai amfani gwargwado ya haɗe kwarai da gaske to idan muka duba da malin ya zo akan wannan mas'ala cikin a cikin suratul an'am ya kawo bayani kamar haka malin da ya zo wajen ayar da Allah ke cewa qala naru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah an gane ko a mas'ala ce kenan ta afwan 71 a cikin wannan littafi mas'ala ta 71 ba ta 211 ba an gane ko malin yake cewa kamar wannan aya za a fahimci cewa kamar ta ci karo da juna tare da su ayoyi to sai malam ya ce ga amsoshin da aka bayar yanzu za mu bijiro ne da amsoshin ba tare da sai mun ja larabcin ba shine malam ya ce abu na farko waɗansu malamai suka ce illa ma sha Allahu adamu khuludihi fiha min ahli kaba'ir min al-muwahhidin sai waɗanda Allah ya so ba za su dawwama ba waɗanda suka cikin mutum min al-muwahhidin waɗanda suke su ne mutane masu tauhidi an gane ko malam ya ce amsa ta biyu أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم shine muddar da Allah ce illa ma sha Allah ba za su dawo cikin wuta ba sai abin da Allah ya so shine lokacin da za a tayar da su daga cikin kaburburan su su tabbata a makomar su kafin su kai a makomar su kenan su tabbata a cikin ta mala yace qala ibnu jarir ibnu jarir ya kawo wannan ra'ayi sannan kuma yace fuska ta uku da an ka ce illa ma sha Allah yace fihi ijmalun wasu ka ce akwai magana ce a dunkule take wa qad ja'at al ayatu al ahadithu sahiha musarriha bi annahum khalidun fiha abadan kinan wadansu ayoyi sun zo sun nuna cewa za su dawoma a cikin ta har abada kinan shikenan an kare da wannan sannan kuma amsa ta hudu malin yace anna illa fi surati hud bi ma'ana siwa ma sha Allah wadansu malamai suka ce ita illa bi ma'ana siwa ma sha Allah sai abinda Allah ya so mina ziyarati na kara na kari ala muddati dawamis samawati wal ard akan karin lokacin sammai da kasai kinan in mun ce sama ta duniya da ƙasa ta duniya shekarun da za su yi tun da dama su suka sani to sai kuma Allah ya ƙara abin da ya ga dama kenan ma ka ga ko shekarun duniya dai aka ce mutum zai cikin wutar jahannama wato shekarun ƙasa da shekarun sama ai an sa akwai dadewa wato akwai jimawa sosai balle kuma a ce kuma Allah zai ƙara khalidin fiha abada kina da haka dai waɗannan su ne amsoshin da malin ya kawo kuma malin ya yi bayani kuma a cikin darasinmu da ya gabata wanda mun kai bayani a cikin suratul an'am a wannan mas'ala din wato mas'ala ta wato 71 mun kawo bayani akan wannan to sai kuma a cikin malin da ya ci cikin suratul naba'i za a sake kawowar wannan bayanin shi ma abinda nake gani za mu dan faɗi wani abu kaɗan daga cikin abinda aka faɗa saboda kada a bar mutum cikin duhu don wani lokacin sai zamanto in an ce za a zo kan shi kafin a zo din ba kamance shine cewa malam ya kawo shi a ƙarƙashin mas'ala ta 211 anan ne mas'ala ta 211 a cikin suratul naba inda Allah ce labithina fiha ahqaba kenan yan wuta za su zauna a cikin wuta ahqaban jam'i ne na hiqba ko haqba ko huqba wato ana cewa huqbatun min at-tarih hiqbatun min at-tarih haqbatun min at-tarih zamani da ake nufi musallath lughawi ne muttahidul ma'ana wanda ma'anar shi ta zamanto daidai ya an ce hiqba wani yanki da lokaci haqba wani lokaci da lokaci huqba wani yanki da lokaci to labithina fiha su yan wuta za su tabbata labithina da sa'un ne ba labithina ba na sanyawa da sutura labithina labithina da sa'un ne za su dawwama fiha a cikin ta ahqaban lokuta to amma bai hudu dan mai lokuta bane to malam ya zo kan wannan aya yake cewa wannan ayar ya taɓa yin bayanin ta a cikin ya yi ishara kenan zuwa cikin suratu hud kenan khalidina fiha ma da mata samatu wal ard illa ma sha'a rabbuk mali yace to amma hanyoyin da malamai suka bi suka bada amsa akwai hanya guda uku to zamu bijiro da su ba tare da shi mun kawo larabcin ba na farko malam yace ra'ayin da ibnu jarir tabari ya kawo shine cewa labithina fiha ahqabun ahqaban ibnu jarir tabari ya ce cewa shi ahqaban lokuta muta'alliqun bima ba'dahu kina da alaƙa ne da abin da yake bayansa ai labisi na fiha ahqaban za su zauna a cikin wani lokuta fi hali kaunihim la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa kina sai da wanto ahqaban yana da alaƙa ne da la yazuquna suna cikin lokutan da ba su dandana komi na sanyi wala sharaban ko abin sha illa hamiman sai ruwan zafi wa ghassaqan da kuma ghassaqa wani icce wanda yake mai wahalacci mai ɗaci mai kaya kamar da malamai suka yi bayani malam yace to fa idan qarat tilka ahqabu idan waɗannan lokuta suka kare udhibu bi anwa'in ukhra min anwa'il azab ghayr al-hamim wal ghassaq kina idan waɗannan lokuta suka wuce sai ayi musu azaba ta nau'i daban-daban sai zamanto ahqaban da an ce waɗansu lokuta to lokutan da za su zamanto ne ba za su sha wani abin sha ba kuma ba za su abin nan samu sanyi ba illa hamim wal ghassaqa amsa ta biyu waɗansu malamai suka ce anna hadhihi al-ahqab la tanqadi abadan lokuta ne wanda ba su karewa ba har abada an gane ko lokuta ne wanda ba sa karewa har abada in dai kafirai ne kenan akwai ijmali sai zaman to da an ka ce ahqaban daga baya aka ce lokutan har abada to sannan kuma suka ce wannan aya tana alaka ne cewa usatul muslimin kamar masu muwahidin mata masu sako daga cikin musulmai su ne ake nufin labithina fiha ahqaba banda wato sauransu kenan sai zaman to an yi magana biyu wasu ce nan ahqaban mujmalli lokuta masu yawa amma ba faɗi iyaka su ba ana daga baya cikin waɗansu ayoyi aka ce lokutan da ba su da iyaka waɗansu kuma suka tafi cewa a'a shi ahqaban ne nan masu sako daga cikin musulmi waɗanda za a fitar da su na uku kuma malam yace an ka ce ahqaban ko da an ɗauki cewa tana nufin suna da iya suna da wasu suna da matuƙa wurin da za su tuke alat tanahi walin qida at-tanahi shine wurin tukewa za su tuke walin qida za su kare to malam yace fa inna zalika mimma fuhima min mafhumud zarf sannan an fahimce shi ne ta fuskar zarfi wato lokaci kenan wa ta'bidu musarrahun bihi mantuqan shi kuma ta'bid wato kasancewa har abada Allah ya bayani shi mantuqan da furuci shi kuma ga fahimta shi ne aka yi a cikin ka'ida ta usulul fiqh malam yace wal mantuqu muqaddamun al mafhum ana gabatar da mantuqi akan mafhumi kama taqarrara fil usul kama yadda ya tabbata a cikin ilimin usulul fiqh to wannan shine amsoshin da malam ya gabatar a can cikin suratu wato annaba da kuma amsoshin da malam ya kawo a cikin wato suratul an'am mun faɗe su a gurguje saboda tana yiwa wani ba zai iya an ce a koma can tana yiwa bai saurari karatun ba koko sai ya sha wahala wajen komawa cikin wani karatu ne to wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala wadda za mu zo a kanta wajen wali zalika khalaqahum to duk da yake malaman duka sun kawo ta kuma a wato mas'alar mu ta gaba za mu dawo ne cikin mas'ala ta 470 a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shi ya kawo a karkashin aya wato ta 100 da wato tara waccan kuma aya tana can 100 ne da 18 kenan sai da manto dole za mu fara da wannan bin jerin ayoyin kenan malam yace a mas'ala ta 470 fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ghayra manqus a aya ta 109 a cikin suratul hud ba'da qawlihi wa inna lam waffuhum nasibahum domin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan aya fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula kar ka kasance cikin shakka game da abinda waɗannan mushrikan suke aikatawa domin yawan mutane suna aikata abu ko ko an jima shekaru aru aru ana yi ba shine hujja ba ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba komai suke bauta ma sai irin bautar da iyayen sun kasance suna yi ko ko irin ababen da iyayen sun kasance suna bauta ma Allah ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus an gane ko wa inna lam wafuhum to shine malam ya kawo yace to Allah ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum za mu ba su za mu cika musu rabon su an gane ko ghayra manqus ba tare da an tauye ba malam yace wa tawfiyatu in an ka ce tawfiya cikawa wal ifa'u da cikawa an gane ko aufa yufi ifa'an kenan kenan asalin wannan ya'un din wawun ne kamar da ake cewa auha yuhi iha'an malam yace to wa tawfiyatu wal ifa'u i'ta'u shay'i wafiyan in an ka ce taufiya da larabci ko an ka ce ifa'i ana nufin wato i'ta'u shay'i ka ba mutum abu wafiyan cikakke ai tamman cikakke naqalahu al-jawhari jawhari ya ruwaito wannan ko ya kawo wannan magana wa ghairuhu da waninsa masu kenan kula da ilimin larabci masu kamus malam yace wa tamu abinda a cikakke wanda ya cika la yakunu manqusan ai bai zai zamanto tawayyi ba kulna za mu ce ho min babu ta'akid a a karfafa magana ne aka so aishe sa an ka ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus wato nan ba za a wato tauyi musu ba ina fata an fahimta kina an yi ta'akidi na cikakke na tap ya cika kamar da ake cewa tap to don haka nan ta'akidi na kuma cikin yaren larabci akwai ta'akidi kuma cikin alqur'ani zama alqur'ani da yaren larabci ne kinan kuma sai a samu ta'akidi a cikin sa irin usulmin da su larabawa za su gane ko ko wanda ya karanta larabci ya san wato uslubi na larabci to wannan shi ne abin da malam ya kawo sai in ji hankalin ɗalibai kuma in ka ga taufiya za ka iske galibi a cikin littattafan fiqihu kamar yadda mai mukhtasar zaka ga ya kawo ya ce wa fi taufiyati ma'abucin taufiya wanda ake cikawa sai ka rasa ko ne ake nufi a wannan yana nufin abin awo wanda ake cikawa kamar tiya wanda ake dauka a cika to kaga in ka dauki taufiya nan an ba da abu cikakke to menene ake nufi cikakke kaga a can akwai abin da yake nufi da yace zit taufiya to wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 471 a karkashin wannan aya ta 118 zuwa 19 dukkan malaman sun kawo ta to amma galibi ga al'ada muna fara wani littafin da muke a cikin sa malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala walidhalika khalaqahum dan haka Allah ya halicce su isharatan ila maza to in zalika nan tana koma zuwa gami tunda ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya mai da mutane sun zamanto al'umma daya wala yazaluna mukhtalifin ba za su kushe ba suna masu sabani illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya so sabani akwai sabani na aqida shine wanda ba a yarda da shi ba akwai sabani na fahimta ko cikin hukumce hukumce wannan kuma bai kai irin na aqida ba amma ba a so mutum ya bi son ransa domin sabani na aqida yana iya sa mutum ya kafirta wani lokaci ya fitar daga cikin musulunci an gane ko saɓani kuma na fiƙihu baya fitar da mutum daga cikin wato musulunci kunna za mu ce huwa isharatun ila ma alaihi alfariqani to da an ka ce lidhalika malam yace to nuni ne zuwa ga ma alaihi alfariqani abinda jama'a biyu suke akan sa min halayi al-ikhtilafi war rahma na saɓani da kuma rahama an gane ko tunda ya ce wala yazaluna mukhtalifina sannan kuma illa man rahima rabbuk fa ma'anahu malam yace to ma'anarsa annahu khalaqa Allah ya halicci ahlal ikhtilaf lil ikhtilaf mutanen sabani don sabani wa ahlar rahmati lil rahma su ku mutanen rahma ya ya, ya halicce su ne don rahma wa fassarahu ibn Abbas ibn Abbas ya fassara shi fa qala yace khalaqahum fariqaini ya halicce su jama'a biyu fariqan rahimahum jama'a waɗanda ya musu rahma falam yakhtalifu bu su yi sabani ba nan ba ana nufin bu su yi sabani ba a'a bu su yi sabani ba cikin tauhidi su waɗanda aka yi ma rahma amma sabani na fiqhu ko na wasu mas'aloli wannan wanda ba aqida ba ana in sabani cikin sa wa fariqan lam yarhamhum akwai jama'a kuma waɗanda bai musu rahama ba fahtalafu sai suka yi saɓani kenan sai zama to shine abin da ake nufi waƙila waɗansu suka ce huwa isharatun ila ma'anar rahma a'a ishara ne an kai zuwa ga ma'anar rahama wa huwa tarahum shine wato at-tarahum neman ma mutum rahama kenan wa ala hadha yakunu dhamir kenan sai dhamiri ya kasance fi khalaqahum da an ka ce khalaqahum lilladhina rahimahum ga waɗanda Allah ya yi musu rahama falam yakhtalifu ba su yi sabani ba an gane ko kenan walidhalika khalaqahum kusan dai dan saboda rahamat don su samu rahama ya halicce su kenan dai sai zamanto har yanzu sai zamanto yana komawa ne ya halicce su don rahama waqila waɗansu malamai suka ce huwa isharatun ila al-ikhtilaf ishara ce zuwa ga sabani wa dhamiru fi khalaqahum shi ko dhamiri na khalaqahum lil mukhtalifin ga masu sabani an gane ko kenan sai tan walidhalika khalaqahum lil ikhtilafi kenan khalaqahum can ko lil rahmati in mun ce na kuma zuwa ga rahama in kun mun ce lil rahmati wal ikhtilaf kenan khalaqahum lil ikhtilafi war rahma dan dalibin ilimi ya fahimta malam yace to wallamu kenan wa damiru fi khalaqahum lil mukhtalifina in an ce al ikhtilaf kenan damiri na sabanin zai kuma zuwa ga zalika zai kuma zuwa ga al ikhtilaf wallamu ita lamun alal wajhi al awwal akan magana ta farko da aka kawo an gane ko wasalif da magana da magana ta uku wadda an ka ce yana koma zuwa ga sabani da rahama ita ce magana ta farko ko aka ce damiri yana koma zuwa ga sabani kawai yace to akan wannan fassara lamul aqiba za ta zamanto lamul aqiba ce lamun ta makoma wasairura da kasancewar abu ƙarshe la lamu kai ba lamun ce ta kai ba lamu ta'lil in an ce kai taf'al kai li kai taf'al lamu ta'lil ba lamu ta'lil ba akwai bambanci tsakankanin su malin yace to ita lamu kaikin wahiyar lati tusamma lamul gharad ana kiranta lamul gharad lamun ta buri burin abin da yasa akai abu wal maqsud da niyyar da ta sa akai abu an gane ko to shine kenan kenan an ce Allah ya halicce su dan saboda wato sabani da rahama sai zamanto ƙarshen al'amarin za su yi sabani mai an gane ko don kuma waɗanda za su ke da rabon samun rahama su samu rahama in mun ce ya halicce su ne don sabani a'a kenan ya halicce su ƙarshe za su yi sabani shine ce lamul wato abin ga akan magana ta farko da magana ta uku kenan an gane ko sai sace to wannan ana ɗaukata lamul aqiba da sairura وهي التي تسمى لام لام الغرض والمقصود لأن الخلق دومين هلتا للاختلاف في الدين دون أي سباني أتكلم الديني لا يليق بالحكمة بيداتي دي حكمة با أنغاني كو كنن با أتوا كنن حكمة تا الله الله يسوى أي سباني تكلم الديني ونظير هذه اللام ما لن يتكلم كرئر وأن اللام قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون متانن فرعون سن تنسي النبي موسى كنن liyakuna lahum dan ya zama munto musu aduwan maki wa hazanan kuma ya zamanto musu bakin ciki amma su basu dauke shi ba ya zamanto maki gare su ko ya zamanto bakin ciki gare su kamar yadda sha'ir wa qawlu sha'ir kamar yadda sha'ir yace lidulil mauti lidunan fi'ilina wanda yake kamar fi'ili amrina daga walada ne ya lidu sai a ce lidu ko haifi ƴaƴanku lil mauti don saboda mutuwa wabnu ku yi gini lil kharabi saboda rugujewa fa kullukum dukkan ku yasiru ila turabi zai koma zuwa ga ƙasa kenan mutane ba sun haifa bane don saboda ƴaƴansu su mutu a'a sun haifa ne don su amfana da su amma ƙarshe dai mutuwa za su yi zaka gina gidanka ne don ka rayu a cikin sa amma ba dan ya ruguje ba ƙarshe kuma rugujewan zai yi akan haka wato an ka fassara wannan kenan sai ya zamanto a magana ta biyu inda an ka ce waɗansu malamai suka ce lirrahma don samun rahama ne kenan nan sai ta zama lamu ta'alili ce a wajen malam kenan ya halicce su ne don su samu rahama domin rahama abu ce wanda yake mai kyau haka kamata ɗalibi ilimi ya fahimta malam ya ce wa ƙila waɗansu malamai suka ce annaha ita wannan lamun lamu tamkin lamun ce ta tabbata abu wal iqtidar da ba da iko tabbatarwa da ba da iko kama fi qaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce ja'ala lakumul layl Allah ya sanya muku dare li taskunu fihi dan saboda ku samu nutsuwa a cikin sa an gane ko ko ka kwanta ko ba kwanta ba dai Allah ya yi shi don abin nan an gane ko kuma ko ka je ka yi aiki cikin dare kamar mai gadi ba a ce a'a Allah bai kawo shi ba Allah ya kawo dare don a yi bacci mai mai gadi a'a yan aikin shi na bacci ne dole zai danye bacci na fata an fahimta ja'ala lakumul layla Allah ya sanya muku dare dai a takaice li taskunu fihi don ku samu nutsuwa a cikin sa suratu Yunus aya ta 67 wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wal khayla wal bighala al khayla da wakai wal bighal da al fadrai wal hamir da kuma jakuna ko jakkai litarkabuha dan ku hau kina Allah ya halicce su ne dan ya makkana muku su ya ba ku iko an gane ko duk da yake su da wakai an fitar da su saboda an samu hadisai da suka nuna ana cin wato doki kuma ba dole bane sai an ci a'a ya halatta a ci amma ba dole bane sai an ci sannan su kuma alfadarai da kuma jakuna hadisai sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari da kuma sauran hadisai cewa an haramta cin naman alfadari da kuma wato cin naman jaki don haka kuma an haramta shi an haramta sana'a shi a kai shi inda za a ci shi na haka irin na yahudawa da an ka haramta musu abubuwa sai suka sai da kitsen suka je suka karbi kuɗi suka je suka kashe kuɗin suka ce to ai su bu sha kitsen ba wannan duk wanda ya wannan Allah zai yi da shi irin wanda Allah zai yi da shi irin yadda yahuda in bai tuba ba Allah kai mu da tsari malam yace to wattamakkunu samun iko wal iqtidaru da kuma samun iko da tamakkun tabbata ta samun iko da iqtidar da samun iko a takaice hasirin ya tabbata wa illam yaskun ba'd an-nasi fil layl ko da ko sashen mutane ba su yi bacci ba kenan a cikin dare ko ko ba su tsaya ba sun ci gaba da ayyukan su walam yarkab ba'du hadhihi dawab kuma ko da sashen mutane ba su yi ba ba su hau dabbobi ba an gane ko domin wani zai iya rayuwa har ya mutu bai hau dabba ba musamman wannan zamani da muke muna cikin zamanin ababen jirage da kuma sauransu malam yace to wa ma'anar tamkin abinda ake nufi tamkini tabbatar da abu wal iqtidar da bada iko huna anan annahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala aqdarahum ala qabuli hukmi al-ikhtilaf Allah ya ba su iko akan karɓar hukuncin sabani an gane ko wa makkanahum minhu kuma ya ba su iko da gare shi kenan ya ba su iko su karɓi hukuncin saɓani sai in sun bi son rasu sun ki aiki da gaskiya malam ya ce to waƙila waɗansu malamai sun ce allamu huna ita lamun bi ma'ana ala ta zo ni da ma'ana ala kenan walidhalika khalaqahum kenan wa ala zalika khalaqahum kama fi qawlihi ta'ala wa tallahu lil jabin lokacin da annabi ibrahim ya ɗauki ɗansa jaji zai yanka shi falamma aslaha wa falamma aslama lokacin da sun kabi kauya ga al'amarin Allah wa tallahu ya kwantar da shi lil jabini ai alal jabini wato akan gefen wuyan sa kinan zai yanka shi kinan sai ta zama tobewa ana ala ake nufi wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala yakhruna lil afqani sujjada a cikin suratul isra aya ta 107 waɗanda Allah ya ba ahlul kitabi waɗanda Allah ya bo akan su yake cewa innal ladina utul ilma min qabli waɗanda an ka ba ilimi na alkur'ani kenan ilimin attaura game da sanin sifofin alkur'ani ko kuma game da sanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda sifofin suna cikin attaura idza yutla alaihim idan aka karanta shi alkur'anin gare su yakhruna lil afqani wato suna wato faduwa lil afqani akan al shine asalin shi wato haba ma'ana suna faduwa akan wato gaɓoɓinsu ma'ana fuskokinsu sujjadan suna masu sujjada an gane ko sai su yi sujada ma'ana haɓa su za ta kai ƙasa ma'ana su yi sujada to kaga nan yakhruna lil afqani kaga sai an ka ce lil afqani amma ana nufin alal afqani akan wato waɗannan haɓoɓin nasu domin alal alal zikrin ne ake yin sujada ba kuma lil afqani ba daidai shi ba daidai shi ba akan shi ne ake yi to shine waɗansu malamai suka ce kenan nan da an ka ce walidhalika khalaqahum kenan wa ala zalika khalaqahum akan haka ne wato akan wannan tsari ne ya halicce su to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to waɗannan bayanai da ya kawo abu na farko da ya kamata mu ɗan ƙara saboda lokacin mu ya fara matsowa ashe lamun tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa in ka ji saɓanin fassarar da kai baka sani ba ka yi ƙoƙari ka san kowane harafi ka karanta littattafai na huruful ma'ani kaga kowane harafi ma'ana nawa ke ɗauka in ka zo wajen tafsiri cikin su wai wanne ne ake nufi in ka zo wajen fassara hadisi shin wai wanne ne ake nufi amma idan ya zamanto an zo ka ɗauki baka san harfi na ɗaukan ma'ana goma ko sha biyar ba ko sha uku kai ka je ka fassara da ɗaya kuma ba ma fassara da ɗaya ba kai kaga wanda ya fassara ba abin da ka fassara ba shi yayi kuskure kaga matsala ta farko kenan ko kuma an nuna ba kai kai kuskure ka nuna kai ba wanda ya nuna kai kuskure ko kuma an nuna ba akwai wani ra'ayi can da ba wanda ba wannan ba ka nuna babu shi to kaga ai an samu matsala shi yasa yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta huruful ma'ani su ga kowane harafi ma'ana nawa ke ɗauka saboda in sun zo fassara su yi fassara to sannan kuma abu na ƙarshe wanda zan ƙara shine wagga lamun da ake ce malamu sairura da lamun ta'lil zaka waɗansu malamai su ja su ce a'a lamu kaza ce waɗansu malamai suna ganin ita lamu ta'lil asalin ta kawai ita ce lamu sairura ita ce lamu aqiba amma ya danganta ta ina an ka hankalta ma idan an hankalta ma Allah subhanahu wa ta'ala to lamu ta'lil ta domin Allah ya san dan wuta ya san dan aljanna da ya halicce su ya kawo su duniya saboda ka akwai wani wuta ya zamanto ya faɗi wata hujja shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo su walidhalika khalqahum ya halicce su dan saboda ya bambanta dan wutar dan aljanna domin bai doka dan wuta ya sashi wuta kai tsaye ya ce an zalunce shi ya doki dan aljanna kai shi aljanna gaba ɗaya sai a ce Allah yayi bara bara a'a sai aka yi dan wuta an yi dan aljanna an san dama dan wuta dan wuta ne to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya kawo su a duniya lidhalika khalaqahum ya halicce su dan ga su zo duniya a ga kowa aikin da yayi shi yasa su da kansu kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazartuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay su da kansu za su nuna cewa sun karyata kenan ya halicce su ne don a bambanta a san wane ne dan aljanna wane ne dan wuta ba a cewa can ba a sani ba menene zai kasancewa to sannan kuma Allah ya faɗi cewa ko da ya dawo da su a nan duniya in suka dawo ba za su yi aikin gaskiya ba za ku koma aikin wuta sai sun koma cikin wutar jahannama shi yasa babu bukata sai an dawo da su duniya ko a fitar da su Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau tara idh uqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun to shikenan ya halicci yan aljanna da mutane ya kawo su a nan duniya don saboda a bambanta ba wai dan shi bai sani ba don haka dai shi a wajen Allah ta'alili na tabbas yayi hakan ga amma mu da bamu san dan wuta bamu san aljanna ba muna fatan dai ne mu samu aljanna kuma mu guje ma wuta kuma muna fatan wannan ga kullihin musulmin Allah ga dukkan musulmai su mu ne ake ce malamul aqiba mu a ƙarshe tun da bamu san makomin mu ba haka mutanen fir'auna li yakuna lahum aduwan ga wajen Allah dan ya kasance maki gare su kuma zaman bakin ci gare su dan haka Allah yayi amma su lamu sayrura ce da lamul aqiba a wajen su saboda ba su sani ba abin haka zai kasancewa sai zaman to akwai wata mas'ala da ake kira al-ishtirak al-ishtirak shine harafi ya dauki ma'anoni daban-daban ishtirakul ma'ana akwai shi cikin asma akwai shi cikin af'al kuma ana samun shi cikin al-huruf wato fi'ili zaman to ya daukan ma'ana fiye da daya ko harafi zaman to ya daukan ma'ana fiye da daya ko fi'ili zama tuna daukan ma'ana fiye da daya ko suna zama tuna daukan ma'ana fiye da daya to in baka san al-ishtiraku ba baka san yadda za a yi al-jam'u aw tarjihu ba karatu mai dama mai yawa zai barka wato a cikin karatu kuma in baka san dilalatul mutabaqa ba da dilalatul at-tadammun da dilalatul istilzam ilimi mai yawa zai barka kadiba cikin suratu ghafir Sheikh Nasiruddin Sa'di a cikin littafin ta Taysirul Karimur Rahman fi tafsir kalamil Mannan ya kawo a cikin wannan sura suratul ghafir wajen cewa wanda bai amfani da dilala ba ya san su guda uku kuma yake hankalta musu zai haramta ma kanshi fahimtar abubuwa masu yawa da haka yana da kyau ɗaliban ilimi a fahimci waɗannan ƙa'idodin na ilimi don a je a yi addini hidima nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da dama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته